تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم الرجيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه sata wuyanka ba samu reflection sata wuyanka وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da ashirin da tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan gari mai albarka garin kumo ako local government a wannan jiha mai albarka ta jihar gombe a kasar najeriya idan ba a manta ba a shekarar da ta gabata mun kammala tafsirin suratu yunus ne mun tsaya akan aya ta ɗari da tara ita ce aya ƙarshe ta suratu yunus قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل سي واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين wanda yau da taimakon Allah za mu dora a farkon suratu hud alaihi salatu wassalam suratu hud sura ce wacce take makkiya ma'ana tana daga cikin surorin makka da ake faɗa in banda wata aya da za mu zo kanta da Allah ke cewa aqimis salata tarafayin nahar tana da ayoyi 123 aya 123 insha Allah za mu bibice su a wannan tafsiri namu muna fata Allah sa muna da rabu kafin na ce komai ina miƙa wa kaina da kuma 'yan uwana musulmi na wannan gari gabaki ɗaya ta'aziyya na mutuwar ɗan uwanmu abokin tafiya wanda za ka iya cewa jini ne da tsoka na gudanar da wannan tafsiri mai faɗi tashi zaune tsaye daransa da ranansa koyaushe da shi ake yi yau da yana nan da da ba a zaune yake ba yana can yana nan shine dan uwa bala dan juma da Allah ubangiji ya masa rasuwa muna fatan Allah ya sa dan aljanna ne abin da ya mana na hidima a wannan wuri da wannan majalisi na wannan tafsiri mai albarka muna fatan Allah Ubangiji ya sakanka masa a gidan aljanna kuma wannan aiki da muke yanzu yana kwance a kabari Allah ya isan masa ya kai masa lada cikin kabarinsa ina miƙa ta'aziyya ga kaina da yan uwa kuma gaba ɗaya da sauran musulmi na wannan gari dangane da wannan rashi da muka yi a shekarar nan da ta gabata Allah ji kambala dan juma Allah sa ya huta Allah ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير Allah ya fara budewa da wannan sura da faɗinsa alif lamra wannan alif lamra malaman tafsiri suna ce da su alhuruf al-muqatta'a alhuruf al-muqatta'a wasu harufa ne da Allah yake bude alqur'ani da su ko bude surorin alqur'ani da su alif lamra ko alif lam mim ko hamim ko kaf ha ayin sod ko nun waɗannan harufa ana ce da su alhuruful muqatta'a malaman tafsiri suna cewa ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana cewa likulli shay'in sir kowane abu da ka sani yana da sirrinsa amma sirrin alkur'ani shine waɗannan alhuruful muqatta da yau yau malamai abinda suke cewa ba wanda ya san ma'anarsu ko fassararsu in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala Allah ya ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu wannan littafi ne da Allah maɗaukakin sarki uhkimat ayatuhu ya mayar da ayoyinsa masu hikima da basira da fasaha shine ma'anar uhkimat ayatuhu kuma ayoyin suka zamanto muhkamai abdullahi dan abbas ya ce abinda ake nufi shine littafi ne da ba a shafe shi ba kamar yadda aka shafe wasu littattafai waɗanda suka gabata a wasu shari'o'i da suka gabata a wasu shari'o'in an samu wasu littattafan da aka shafe su kamar yanzu misali kun ga alkur'ani ya shafe linjila ya shafe zabura ya shafe attaura me ma'anan ya shafe ba a umarce mu da mu yi aiki da linjila ko attaura ko zabura ba saboda yanzu ba zamanin su bane to shi wannan littafi na alkur'ani kitabun uhkimat ayatuhu littafi ne da ayoyinsa duka muhukamai ne ba mansukai ba ba za a zo lokacin da za a ce an shafe ƙur'ani an daina aiki da ayoyin da suke cikinsa ba bayan wannan sun mafussilat milladun hakimin khabir kuma waɗannan ayoyi aka yi bayanin hukunce-hukuncen cikinsu na halal da haram shine fussilat aka yi tafsili dalla-dalla filla-filla shine bayanul ahkami min halali wal haram aka yi bayanin hukunce-hukuncen wannan ayoyi na halal da na haram aka yi bayanin al'amru wa nahyu umarni da hani aka yi bayanin alwa'ad wal wa'id narkon azaba da kuma ni'imar ubangiji imam qatada yake cewa hukimat ayatu ahkamaha Allah falaysa fiha ikhtilafun wala tanaqud lalle littafi ne da Allah ubangiji ya sanya shi babu contradiction babu cin karo a tsakanin ayoyin shi shine ma'anan fussilat ko kuma ka ce fussilat fussirat an fassara ayoyinsu dalla-dalla kamar yadda yanzu kake ji milladun hakimin khabir daga ubangiji mai hikima khabirun kuma mai ba da labari tabaraka wa ta'ala jama'a wannan aya ta farko tana bayani ne da yabo akan alkur'ani na farko dai kitab ne littafi ne abin karantawa kuma ayoyinsa suna nan dalla-dalla filla-filla sannan kuma babu cin karo a cikin maganganun alkur'ani sannan kuma fassararsa bayaninsa daga Allah ne shine alhakimul khabir daga cikin abin da ƙur'ani ya zo da shi Allah ta abudu illallah kada ku bauta wa kowa in ba Allah ba kenan yana bayani akan tauhidi dalili ne ƙarara da yake nuna mana haramcin bautawa wani Allah alkur'ani yana fada da shirka alkur'ani yana fada da dukkan hanyar da za ta kai mutum ya bautawa wani ba Allah ba shi yasa ce Allah ta abudu illallah kada ku bautawa kowa in ba Allah ba innani lakum minhu nadhirun wa bashir Allah ya ce ka gaya musu ya manzan Allah lalle ni mai gargadi ne a gare ku bashirun mai kuma bushara ne a gare ku gargadi a gare ku in kun saba wa Allah za ku shiga wuta bushara a gare ku idan kun bi Allah za ku samu gidan aljanna duk wanda Allah ya masa arziki da tauhidi lam ya abudu illallah bai bauta wa kowa ba in ba Allah ba sannan kuma ya zamanto ya ɗauki gargaɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na kada a saba wa Allah kada a shirka da shi sannan kuma da bushara da manzo Allah ya yi wa masu yi wa Allah da'a to shikenan ya zama dan aljanna ashe wannan aya tana nuna mana muhimmancin ko wajibcin tauhidi ya ku bayan Allah kuma wannan shine abin da yake wahal da mutane yanzu a duniya da yawa wasu mutane suna yin sallah amma sun kasa daina shirka al-insan tarahu yusalli lakinnahu yushrik billah yusalli salatuhu ma tamna'uhu min shirk yana yin sallah amma sallarsa ba ta hana shi yin shirka da Allah tabaraka wa ta'ala to kun ga wannan ba karamin hadari bane kwarai da gaske kada a kira wani Allah in za a fadi a yi wa Allah sallah shi shi kadai idan za a yi sujada a roƙi Allah shi shi kadai ba a yi wa wani Allah sujada kar a roƙi kabari kada a nemi taimakon wani ba Allah ba a cikin abin da Allah ne yake ba da shi kadai kar a roƙi haihuwa a wajen wani ba Allah ba kada a roƙi arziki jama'a a wajen wani ba Allah ba masu neman mulki a daina zuwa ana bin bokaye su ne za su ba da mulki a nemi mulki a wajen Allah dan ya ce shi ne mamallakin mulki kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir kenan Allah shi kadai shi yake bada mulki babu wani boka ba wani malami ba wani mai tsubbu ba wani mai soke-soke ba wani mai rataye-rataye ba wani mai makale-makale da zai makala maka mulki ko ya soka maka mulki ko ya rataya maka mulki so ku riƙe Allah shi shi kadai masu amfani da wasu abubuwan da suke ba su kariya ba Allah ba kamar misalin masu amfani da guraye da layu mutum zai kwanta sai ya kwanta akan laya da guru ko kuma sai ya ɗaura kambu a damtsansa ko kuma matar aure ce sai ta je a bata maganin mallake miji a ɗaura a cikin kitso wannan duk shirka ne a nisance shi alkur'ani yana faɗa da shirka kada ku yi wa Allah kishiya wajen yi masa bauta Allah ya mana afuwa na'am
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله na'am وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير wa anistaghfiru rabbakum Allah ya bada doka ta gaba na farko yace kar ku bautawa Allah ai kar ku bautawa kowa in ba Allah ba wannan dokokin da suka zo cikin suratul hud kenan kun ga an fara budewa da tauhidi saboda muhimmancin tauhidi sannan abu na biyu yace wa anistaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku summa tubu ilai sannan ku tuba zuwa gare shi ya zo a hadisin muslim hadisi sahihi riwayar abu huraira a riwayar abdullahi dan umar manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila allah wastaghfiru ku tuba zuwa ga allah ku nemi gafarar ubangiji fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra saboda ni ina tuba a rana daya inji annabi a rana daya ina yin istighfari dari yaya kai za ka iya yin wannan ni zan iya wannan annabi ya ce a rana ɗaya yana yin istighfari astaghfirullah astaghfirullah guda ɗari to shi yasa manzo Allah ya mana shelar istighfari da tuba ku tuba zuwa ga Allah ku nemi afuwar ubangijinku kuna aikata laifi dare da rana ba wanda baya laifi kullu bani adama khata duk wani dan adam mai kuskure ne wa khairul khata'in at-tawwabun manzo Allah ce mafi alheri a cikin wanda suke kuskure su ne wanda idan sun yi kuskure suna tuba ina so ku lura da wannan hadisin annabi kansa manzo Allah ya ce ni da kaina ina yin istighfari ɗari to ya kamata wani ya zo ya ce wai shi wai baya istighfari wai shi wai shi yayi zikiri wai yayi salati wai yana bin Allah ma bashi saboda shi zakiru ne wai Allah ma yake bi yana bin ubangijin bashin salati da bashin istighfari kaga wannan ba daidai bane Allah ya ce ku nemi gafarar ubangijinku ku tuba annabi ya dabbaka wannan ayar ya ce ni ma a rana ɗaya ina yin guda ɗari ba wai dan yana da zai dan shi masum ne amma ni da kai babu wani masumi a cikinmu so jama'a ku yi istighfari kar ku yaudari kanku ku tuba zuwa ga Allah duk lokacin da ka samu dama yi ta yin istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilai ku rinka neman afuwa a wajen ubangiji shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wata arwa ya qaumi astaghfiru rabbakum ya ku mutane na annabi wani annabi yake gaya mutanensa ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilai yursilis samaa alaikum midiraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin ku nemi gafarar ubangijinku Allah zai saukan muku da ruwa ruwan sama da kuka rasa wallahi ku yi istighfari sai Allah ba ku ruwa ruwan sama da ya kafe ya tsaya ya ƙi ya zo wadatacce ya lautacce amfanin gona yana bushewa ku nemi gafarar ubangiji Allah zai ba ku ruwa faƙultu stakfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midirara kun gani ku nemi gafarar ubangijinku don shi ubangijin mai gafara ne mai yawan yafewa ne kuma zai saukan muku da ruwa mai tarin yawa kamar da bakin ƙwarya yursilu sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara zai ba ku dukiya in kun yi istighfari wanda yake neman dukiya yawaita istighfari shine bi amwal mai neman yaya banin ya yawaita istighfari shine amwalin wa banin masu neman gonakai amfanin gona yayi kyau yabanya ta kyau wa yaj'al lakum jannatin shine gonakai da kuma aljannatai bayan an mutu wa yaj'al lakum anhara kuma Allah zai ba ku koguna masu zubar da ruwa ku sha dabbobinku su sha kuma ku yi noman rani ga a waccar ayar ce wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yursilis samaa alaikum midrara sai ce wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum Allah zai ƙara muku ƙarfi bisa ƙarfinku ashe yin istighfari yana ƙara wa al'umma ƙarfi waɗanda suke so samu ƙarfin tattalin arziki ƙarfin wadata ƙarfin zuriya ƙarfin amfanin gona ƙarfin kiwo to ku nemi gafara ubangiji shi ne waye zidkun kuwa ila kuwatikum wala ta tawallan mujrimin kada ku juya baya ku rabu da ubangiji kuna mujrimai masu ƙetare iyaka da ƙetare ƙa'ida فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا كغني إذا كنتم الله زي جيدكم rayuwa ya jiyar da ku daɗi a rayuwa mata'an hasanan rayuwa mai daɗi ba wanda baya son rayuwa mai daɗi menene almata'ul hasan malaman tafsiri suka ce wato a yalwata maka arziki shine mata'an hasanan kaga kana da arziki yalwatacce da kuma rayuwa mai daɗi ragadul aish da kuma al'afiyatu fi duniya Allah ya maka arziki da samun lafiya a rayuwarka ba zai jefa ka cikin laulayi da wahala kullum ba Allahu akbar wanda yake yawan istighfari yawan tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to ana kyautata zaton ubangiji Allah zai masa arziki a rayuwa jama'a ku daina fahimtar wai arziki fa shine tarin kuɗi ba fa ana nufin arziki tarin kuɗi ba wallahi akwai wanda aka tara masa kuɗin amma wallahi malam yana cikin matsala kuma ba da arziki ga kuɗi amma bai da arziki na farko baya iya cinye baya iya cin kuɗin baya iya taimakon wani da kuɗin wallahi riga riga baya iya ɗinka da kuɗin shi iyalinsa ya ciyar da su abinci mai daɗi ba zai iya yi ba amma ba akwai kuɗi yana tarawa ya ɗaure dabbobi ya sayi motoci ya gina kamfanoni ya saka hannun jari yana da manya-manyan shaguna ha ga sunan dai kayan arziki a ido amma morewar arzikin ba zai iya ba to kaga wannan ai ba arziki bane ya dai samu kuɗi shi yasa kuskure ne mutum ya zo ya roƙon Allah ya ce Allah ka ba mu kuɗi a'a sai dai ka ce Allah ka ba mu arziki mai albarka wanda zai barka ka ci ka sha ka ciyar da wani ka sha da wani dama wannan shine ni'ima din ai ka ci ka sha ka ciyar da wani ka shayar da wani ka taimaki mabukaci ka biya wa mutane kujerun maka su je su yi ibada wanda bai da gina gida ka gina masa gida wanda bai da shinkafa ka sai mai shinkafa ya ci wanda 'ya'yansa ba su iya zuwa makaranta ka biya musu kuɗin makaranta su je makaranta su yi karatu duka waɗannan abubuwa shine arziki malam ha mutumin da yana da kuɗi matarsa ma suna rikici akan ɗari biyu da shi a zauna ba mai arziki ba ne talaka ne miskinan za matraba mabukaci to ya ku yan wana idan kun yawaita istighfari da tuba Allah zai jiyar da ku rayuwa mai daɗi ila ajalin musamma amma fa jin daɗin zuwa ga wani lokaci ne ambatacce shine zuwa lokacin da za ku mutu haka malam tafsiri suka faɗa duk morewar duniya malam Allahu akbar gajere ne wallahi wannan rayuwa din malam mata ne me mata gajeriyar rayuwa ne duk abin da za ka yi wallahi kafin ka mutu ne bayan ka mutu Allahu alamu ina ka gina gida mai tsada ka zauna a ciki kafin ka mutu ka hau mota mai tsada ka more kafin ka mutu ka ci abinci mai kyau kafin ka mutu ka saka riga mai kyau kafin ka mutu ka je kasashen da zaka je yawon duniya da tourism da bude ido kafin ka mutu ka auri matan da ka ga dama ka ji daɗi kafin ka mutu idan ka mutu allahu alamu sai abin da ka shuka shi zaka tarar da yawa wasu suna da kuɗi wallahi su ne 'yan wuta amma yadda manzo Allah ya faɗa ya ce an nuna mu wutar jahannama sai na ga waɗanda suka fi kowa yawa a cikinta su ne mata da masu kuɗi mata annabi ya ce mata da masu kuɗi mata wata mace ce saboda mai yaro ya ce li'anna kunna takfurna al-ashir saboda ku mata kuna butulcewa abokin zama shekara aru aru mai gida yana taimaka miki in wani abu ya shiga tsakaninku sai ki yage shi iya yaga ta tas sai a ji a duniya kamar ba mutumin banza irinsa kullum to yi manzala ce wannan shi yake kai ku gidan wuta in ji annabi to masu kuɗi ba saboda suna da kuɗi amma ba sa fi dakin Allah kaɗan ne masu ba da zakka kaɗan ne masu taimakon al'umma da dukiyarsu to wannan shi kai su wuta da yawa Allah kiyaye mu wa yuci kulla dhi fadlin fadla Allah zai ba wa dukkan ma'abucin falala falala tasa shine wa yuti kulla dhi fadlin fadla muna fatan Allah ya ba mu falala to yaya ne ne falalar yuti kulla sahibi amalin salih duk wanda ya aikata aiki mai kyau a duniya zai bashi ladansa sannan kuma a lahira zai bashi ladansa ka more a duniya dan kana da lada a cikin littafin ka alayira kuma kana gidan aljanna abul aliya yake cewa man kasura ta'atuhu fid dunya zada darajatuhu fil akhirah wanda da'arsa ta yawaita a duniya to darajarsa za ta yawaita a lahira a cikin aljanna li'anna darajat takunu bil a'mal saboda darajoji matsayi ana samu ne da yawaita aiki idan ba ku banci abin da abul aliya yake nufi ba duk wanda ya yawaita yin sallah yawaita nafila yawaita azumi na nafila yawaita sadaka yawaita taimakon mabukata yawaita bin iyayensa yawaita kyautatawa iyalinsa yawaita kyautatawa makotansa yawaita faɗin maganganu na alkhairi waɗannan abubuwa ne da suke cikawa mutum sikelinsa na aikin kwarai to duk wanda ya yawaita irin waɗannan abubuwan zadar darajatuhu fil akhira to Allah zai ƙara masa darajarsa a lahira kamar yaya a lahira zai zama yana da matsayi matsayi matsayi matsayi matsayi mataki mataki sai a yi mamakin ya aka ya kai wannan matsayi ba don kuma ba saboda a duniya ya wahala mutane suna bacci da daddare shi kuma yana sallah mutane suna kwance shi kuma yana ta karatun alkur'ani mutane suna ta cin haram shi kuma ya haƙura da talauci halal ɗinsa yake bi mutane suna ta gina gidaje na alfahari shi ko ya haƙura ya zauna a gidan ƙasa na halal mutane suna ta ɗinka riguna na alfahari shi ko ya haƙura da kuɗin albashinsa shi ya dogara da shi rayuwa dai mai kunci malam a haka yanzu ana ganin su a wulakance galbani gajiyayye tozartacce ha'intacce idan ya zo ya sallama a wuri ma ba a amsawa dan miskini talaka in ya zo yana assalamu alaikum assalamu alaikum ko kula shi ba a yi wani ya zo miskini talaka ya samu taron mutane yana jama'a assalamu alaikum ba wanda ya kula shi assalamu alaikum ba wanda ya kula shi can wani sai ce malam da Allah kaka takura mutane kakka matsanta mutane me yasa saboda bai da riga mai kyau saboda bai da kuɗi ustaz ba san da shi a gari ba kuma ka lura ka gani ko sallama kai wa mutane na rantse da Allah in ba mai bane da kai ba fiye damuwa da kai ba Allah kana musu kana musu sallama suna suna suna hararaka to shi yasa ma wanda zaka ya ya sha murkurin ya zama don shi ba ruwan sama da yawan mutane sallama saboda shi miskini ne talaka bai da kokobo ya san yayin sallama ba amsawa duk cewa wannan ba dalili bane dan mutum miskini ne idan yayi ba amsawa ya ke yi wannan ɗabi'a ce ta mutane ya koyan uwana ku yawaita aikin alkhairi dan matsayin ku ya ɗaukaka ya zo a cikin hadisi sahihi manzala yana cewa bawan Allah guda ɗaya mumini malam idan Allah ya nuna maka gidan shi a gidan aljanna sai ka hango gidan mutum ɗaya abokinka mai ibada kamar yadda kake hango tauraro tauraro a sama can sai a ce ma wannan gidan wane ne gidan wane wani wane wane makocina a ce ya kware kuwa Allah ya ɗaukaka shi malam gidansa bene saboda aljanna akwai bene benayi dogayen gidaje wa hurun inun ka amsalin lu'lu'il maknun da za an bi makanu ya malun inna ashabal jannati yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin ala al-ara'iki muttaki'un suna cikin inuwa yan aljanna in ji Allah suna cikin ni'ima da su da matansu a gidajen aljanna a gadaje na shakatawa a ƙarƙashin inuwa aka ce annabi ya ce a hadisi inuwar bishiyar aljanna ƙwaya ɗaya sai ka yi tafiyar shekara ɗari biyar baka ƙure ta ba bishiyar ta aljanna ƙwaya ɗaya inuwarta ban sani ko za a iya fahimta na inuwar bishiyar aljanna kwaya ɗaya fa tushenta ɗaya amma yadda bishiyar ta yi reshe ta kwanta ta yi lif miƙewa kawai rassan suke suna tafiya suna tafiya suna tafiya suna tafiya sai ka yi tafiya shekara ɗari biyar baka ƙarar da inuwar bishiyar aljanna kwaya ɗaya ba shi sa aka ce da aljanna aljanna saboda yawanci inuwa ne da ni'ima a cikinta Allah ya kai mu gidan aljanna gidan daɗi Abdullahi dan Abbas yake cewa man zada hasanatu ala sayyi'atihi dakhala aljanna jama'a duk wanda ayyukansa na kwarai suka rinjayi munanan ayyukansa to insha Allah zai shiga aljanna abinda ake nufi idan aka zo da sikeli guda biyu da sikelin aljanna da sikelin wuta da sikelin zunubi da sikelin lada sai aka duba alhasanat zadat ala sayyi'at hasanat kyawawan ayyuka sun rinjayi munanan ayyuka abdullahi da wasu ce automatically wannan zai shiga aljanna amma wa man zada sayyi'atu ala hasanatihi dakhala an-nar duk wanda munanan ayyukansa suka rinjayi kyawawan ayyuka to wannan dan wuce ne kamar ya aka duba barnarsa shine ƙarya shine sata shine cin haram shine sabawa iyaye shine cutar da iyalinsa shine cutar da makocinsa shine shiga hakkin abokanan zama shine mu'amala da riba shine zalunci shine yaudara shine hantara shine handama duk kayan banza kayan barna rashin sallah akan lokaci da rashin gaskiya da rashin rikon amana duk wannan bola da wannan tarkace su ne suka cika masa ma'auninsa mummunan ma'auni sai ya zama zunubin shi hai shi kuma aikinsa sai aka ga sallar jam'insa kaɗan yake zuwa aka duba sallar darensa kai ma bai fiye yi ba azumin nafila fa irin litinin alamisa ka wannan ai daman ba labari sadaka fa bai ma santa ba taimakon wani fa sai dai a taimaka masa to wannan kaga ya shiga uku wannan shine matsiyaci kenan to wanda ya gamu da wannan abdullahi dan zai ke cewa dan wuta ne to akwai wani kuma ya ce wa man istawat hasanatu wa sayyi'atu kana min ashabil a'raf wani kuma za a samu ga aikin lada iyaka amma kuma ga barnar ma iyaka in dai aikin ladan ne in dai wajen bin Allah ne suna gaba ba dai zuwa masallaci bane yana zuwa ba dai wurin wazi bane yana zuwa ba dai taimako bane yana taimakawa ba dai tauhidi bane ba ba a shirka baya shirka ha ba dai bin sunna bane yana bin sunnar da me kafi shi ba abin da kafi shi to in an zo kuma bangaren zinan su ne a gaba in an zo bangaren cin haram shi ma yana nan in an zo bangaren zalunci in ya samu baya bari eh wani aka ce mai haram haram ya ce kaga malam ko wuta aka bani wallahi sai na ci inda a wannan duniyar ne to kaga ba ruwansa za ga akwai mutanen da malam sallah wallahi da su ake jam'i in azumi ne wallahi suna yi wai wata nafila ko wani zikiri ko wani tsoron Allah a zahiri yana yi amma fa matsiyacinka in ya koma gefe wajen barna a gaba yake to waɗannan su ne su ne waɗanda istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum ga kyawawan ayyuka ga na banza to su ma akwai inda Allah ya tanada zai sa su eh dan ba wanda ya fi karfin ubangiji sai Allah ya sa su a wani tozo ana ce da shi tozon la'arafi tozon me la'araf wa ala la'arafi rijalun ko lalle a tozon la'arafi akwai wasu mazaje wanda aka auna littafin an yi balancing can 500 nan ma 500 kaf kaf to sai a dora su a wannan ka sanya za a yi musu mazala yake cewa sai a fuskantar da su bangaren wutar jahannama su sha wuta su sha wuta su sha wuta su yi kuka su yi ihu su yi ihu zuwa wani lokaci sai kuma Allah ce a dada juyar da su bangaren aljanna idan aka mai da su bangaren aljanna su sha daɗi su sha ni'ima su more ah dama a nan duniya ai haka akai ko an ci daɗi an more an yi tsiya an yi barna ko to a can yauwa to kuma an sake dawa kuma an yi sallar dare an yi wane ne an yi wane ne to nan ma sai a sai a casa ka na sati uku sai a zo kuma a baka aljanna da alheri na sati uku haka Allah zai ta gasa su sai daga baya za su rinka cewa ya ubangiji ai an faɗa cewa rahamarka tarin jaye azabarka ya Allah tunda dai mun dan taba ibadar a taimaka mana a agaza mana ya Allah rahamat taka rahamat taka ta rinjayi azabar taka Abdullahi dan Abbas yake cewa daga ƙarshe Allah zai ce wa mala'iku kai ku kwashe waɗannan yan tozon la'arafin gaba ɗaya kai su gidan aljanna kaga kana ji na ko ba fa certificate aka ba ka je kai rashin mutunci ba ai waye gaskiya ne yanzu wani idan ya ji wani ce to a ƙarshe ma dai kenan dai aljanna dai za a samu ko wallahi wani haka zai faɗa haka wani zai faɗa so ka yi ƙoƙari kawai ka zama mutumin kirki kawai shine zancen kar ka zama mutumin banza Allah ubangiji ya kiyaye mu wa in tawallau jama'a idan kun juya baya ai a'radu fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir idan kuka juya baya dangane da wannan wa'azi idan kuka juya baya dangane da wannan qur'ani idan kuka juya baya dangane da wannan fadakarwa to fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir lalle ni ina jiya muku tsoron azaban wata rana babba ka san wannan rana babba baka san babbar rana ba ko ita ce kiyama ranar tonan asiri kenan da Allah ce yawma tubul sarair aina ranar da kowa zai je sul ba kowa empty duk abin da ka mallaka wallahi haka za ka tafi gidajenka motocinka matanka 'ya'yanka iyalanka kadarorinka kudadenka a banki shanunka dabbobinka jiragen samanka jiragen ƙasanka kamfanoninka shagunanka rigunanka hulunanka wandunanka komai naka wallahi mala haka za ka fita tsirara su wanke ka su sa ka a wani likafani wani wani yadin da ya fi kowane yadi arha butu in ji ba fulatani a ji a zabga ka a cikin kabari ai maka bayi bayi ƙaunarka shine a danna ma ƙasa son ka da ake shine a danna maka ƙasa idan ba a son ka ba a ma gata ba a barka kuma ka riɓe shine gatan ɗan adam a tona rami a binne ka a zo a rabe arzikinka a aure matanka a raba gadonka a raba rigunanka wani bawan Allah ana masa wazi kwanaki ina cewa ya ji tsoron Allah yana da almubazzaranci yana kaza yana kaza ce malam ni ka gani na ni yaro ne matashi kuma Allah ya bani kuɗi daidai gwargwado akwai abokina da ya yi kuɗi ya fi ni kuɗi ya tara miliyoyin kuɗi a banki ya sai filaye ya sai kadara ya ce malam matarsa ɗaya ɗansa ɗaya ya aka yi ya aka yi zai tafka haɗari wata rana kawai ya mutu ba uwa ba uba ya ce matan nan ta kwashe dukiyar nan malam ta kwashe dukiyar nan ana ji ana gani aka bata dukiyar nan da ɗanta ya ce wallahi wani abokinmu ne miskini shi ya je aure yarinyar nan kurin ya je kwashe ta ya ce sai ga shi yana hawa motar wancan abokin namu da ko ko lift ma watakila bai sa bashi ba sai ga shi matar abokin namu ya aure ta ya ce shi yasa malam ka gani nan wallahi ina da gidan kaji duk ranar da na ji biri-biri zuwa nake na je in ɗebo kaji kamar goma sha biyar ya ce in kawo su gida kullum sai an yanka mun guda ya ce wani lokacin ma in na gama iyalan na za su rena mun hankali sai in ce tawa daban tasu daban ya ce wallahi malam kaza guda nake sawa in aka aka na yanka ta dinnan haka ake dafe min ita a dunkulanta in na durkusar da ita haka akan faranti na rinka yagarta sai ta kare yace yace yana da wani ɗansa ya fara magana yace baba duk kacin ne kajin gidan nan ji ɗansa yace eh nawa ne arziki na ne yace in na samu kuɗi morewa nake kurum yace zan cin in more in ji daɗi dan in na mutu a zo wani ya zo ya gaje kuɗin Allah kuwa ɗanka ya zama bawan wani ɗanka fa ya zo yana cewa wani baba kai kai ne uban shi kai ka mutu tun da karami ne wanda ya auri uwarsa sai zo yana ce masa baba shi kuma wannan wanda ya aure uwar tasa shi kuma ya samu dukiya a banza eh tun da ka zo a nan duniya ka tara kai baka taimaka a wa addini ba in an ce a taimaki addini sai ka rena mutane hankali kada ganin bara ake maka kai kai baka je ka gina masallaci ba kai baka gina makaranta ba kai ba a ci abinci mai kyau a gidanka ba ga kanan dai bawan kuɗi daga ina kake neman kuɗi ina za ka neman kuɗi ka tafi ina neman kuɗi numfashinka neman kuɗi motsinka neman kuɗi takalminka neman kuɗi hulaka ma neman kuɗi dariyarka neman kuɗi murmushinka neman kuɗi kukanka ma neman kuɗi gaba ɗaya rayuwarka neman kuɗi ba ka iya aikin Allah da kuɗinka wallahi idan kun lura akwai mutanen da bayin neman kuɗi ne ko ba haka bane gaba ɗaya rayuwarsu akan neman kuɗi ne kuma ba neman kuɗin ne illa ba mutum ya tara kuɗi kuma baya aikin Allah da kuɗin wallahi mutane ya kamata mu ji tsoron Allah mu yi aiki da abin da ake gaya mana kafin ka zo ka tara wa wani kuɗi ya zo ya ci a banza ka tara wa wani ka yi ta tarawa a ka kusa mutuwa baka sani ba ƙwarai kuwa kana kwanciya kuma ka ci uban duka da tambayoyi na fitar hankali a cikin kabari wallahi kuwa muna fatan Allah ya rangwanta mana yasa wani malami ya ce mutane suna da kokarin tara kuɗi amma ba ba su yi kokarin tara kwanakin da za su kashe kuɗin ba shi yasa wani lokacin ma Allah ya wadata ka da dan abin da zaka ci ka ciyar da iyalinka Allah ya rufe asiri in an rasa aji abu bugo wallahi ya fi maka akan wannan tare taren ko ya hakuri fa dan na san wannan karatun ba kowa bane zai iya fahimta ta yanzu wani yana nan yana su jibge a tattare a tattare wani ya mutu billahi azimu an yi sati uku ana tattara kayan shi kayan sawa kawai wani ya mutu wallahi malam ana bincika kuɗi a ɗakinsa kuɗi sai da aka samu kuɗin da aka zubar da su sun yi fumfuna sun yi abin nan saboda tsabar rafas ɗin kuɗi an ajiye malam sun gara ta fara ci wannan sun yi fumfuna sun yi fusa eh jo mu shaida kenan na'am malam mu ji aran ba إلى الله مرجعكم na'am وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون Allah madaukin sarki إنه عليم بذات الصدور a ƙarshe dai Allah ya ce ilallahi marji'uhum lallai makomar mutane gaba ɗaya tana ga Allah mana ilallahi marji'ukum zuwa ga Allah za ku koma shine dai abin da muka faɗa duk abin da mutum ya yi ƙarshe dai Allah zai koma ƙarshen tika tika tik wata ran agogo yana kaɗawa bal bal bal bal bal bal yana tafiya ko ba akwai ranar da batir zai mutu ba in batir ya mutu sai ya tsaya haka kai ma akwai ranar da batir ɗinka zai mutu a caja a caja ya iya ɗau caji ai kwarai da gaske a yi allura ruwan alluran ya iya shiga a ɗora maka ruwa ruwan ya rinka dawowa a baka abinci ya- ka rinka firzar da shi saboda ka ƙare iya numfashin da Allah Ubangiji ya lissafa ma ya ƙare iya ƙwayar shinkafar da zaka ci ta ƙare iya ruwan da zaka makwar- makwarwar ruwan da zaka sha ya ƙare iya takun da zaka yi ka je wuri ya ƙare iya abin da zaka ɗanɗana ya ƙare sai ina sai Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle Allah shine mai iko akan komai babu abin da ya fi ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala ala Allah ya ce ku saurara innahum yasnuna sudurahum Allah ya dawo yana ba mu labarin kafirai da suke rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da munafikai ku fahimci wannan zancen innahum yasnuna sudurahum suna ainihin wato karkatar da kirazansu liyastakhfu min dan su ɓuya ga annabi idan manzan Allah ya zo wucewa sai su yi haka sai su sunkuya saboda tsabar ƙin manzan Allah su haɗa ido da shi ma ba su yadda ba munafurci kenan kalmar yasnuna sudurahum Abdullahi dan Abbas yace ta sauka ne ko aya ta sauka ne akan wani mutum da ake ce da shi Al-Akhnas ibn Shuraiq wannan Al-Aq- al- al- a- a- a- Al-Akhnas ibn Shuraiq aka ce mutum ne mai mugun zaƙin baki hulul kalam ga iya kallo idan ya gamu da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ƙoƙarin ya ce bari ya yi wa annabi abin da zai ji daɗi ya yi ta magana ta ƙarya ka san shi munafiki in kun haɗu da shi zai nuna maka fa kuna fa tare ne fa da shi ɗari bisa ɗari munafiki ba zai nuna maka kuna tare ne amma in ka tafi kana ɗaga ƙafa zai ɗauki gi- diga ya fara saranka ku kula da kyau yanda za ka gane munafiki wanda in kuna tare yana faɗin alheri a gabanka amma da ka tafi sai ka ji yana saranka to jama'a duk wanda yake da irin wannan ɗabi'ar ya yi maza maza ya tuba don ku ba ɗabi'a ƙwarai ba ce to wannan al'akhnas ibn shuraik munafiki ne zance dai a bakinsa sai dai kaka bashi dama ya magana kurum amma in yayi magana wallahi sai ya kada kai so idan ya haɗu da manzan Allah zai ta faɗin maganganu masu kyau aka annabi amma manzan Allah yana juyawa yantawi bi qalbihi ala ma yakrahu kawai sai ya rinka ainihin aikata abubuwan da annabi baya so a zuciyarsa abinda annabin baya so shi yake so kafirci munafirci to suna ɓoye sharri kenan ko su bayyana alheri ba dan komai dan annabi ya ce yana suna tare da shi malamai suka ce yukhfuna ma fi sudurihim min ash-shahna'i wal adawa abin gaba da bakin ciki da kiyayya da musulunci da yake zuciyarsu sai su rinka boyewa a gaban annabi amma in sun samu wuri kuma su suke faɗa da musulunci abdullahi ibn shaddad ya ce wannan aya ta sauka ne dangane da wasu munafukai idan ɗaya daga cikinsu ya zo wuciya ta gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai doro haka sai sunkuya wai kar ma annabi ma ya ganshi wa ta'ata'a rahasahu mutum ya sunkuyar da kanshi haka wa ghatta wajhahu wallahi wasu ma malan har ma yafi suke dauka su lullube kansu da an ce musu ga annabi zai wuce saboda tsabar kin annabi ba sa son musulunci ba sa son addini sai su dauki mayafi sai su lullube kawo kansu lesh kai la yarahu nabi sallallahu alaihi wasallam dan kada ma annabi ya ganshi shi wai kiyayya tasa baya so manzo Allah ma ya ganshi baya so ya ga manzo Allah baya so annabi ya ganshi to wannan ɗaya daga cikin munafukai ne sai Allah ya saukar da wannan ya ce ala innahum yasnuna sudurahum liyastaghfu min wasu malaman kuma suka ce mutum daga cikin kafirai zai shiga gidan shi ya saki labule ya ɗauki tufa ya lullube kansa wai ka Allah raba mu da kafirci wai mutum wai sai shiga gida sai ya saki labulan ɗakinsa sai ya zo ya ɗauki mayafi bargo gwado ya lullube kansa sai ya ce wai yanzu allah muhammadu ya isa ya ganni kaga diga ko wacin da ya shiga gida ya shiga gida ya sake labule ya rufe kofa ya ɗauko bargo ya lullube kansa sai ya rinka cewa yanzu wannan allah da muhammadu yake cewa allah allah yanzu ya isa ya ganni to to ku kula da ayar Allah ce ala innahum yasnuna sudurahum liyastaghfu min dan su boye annabi ko ala ku saurara ya ku masu saurare hina yastaghshuna thiyabahum yayin da suke lullube jikinsu da suturarsu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Allah ya sa abin da suke boyewa da abin da suke bayyanawa dan adam kenan bai san cewa innahu alimun bidati sudur lalle Allah shine masani akan abin da ke cikin kiraza kirjin ka ma Allah ya fi ka sanin me ke ciki ba wai ka je ka dauki zani ko ma ya fi ka lullube kanka ce wai Allah bai ganka ba ai yanda ka ga kai fa tsirara ne a wajen Allah ba ruwan Allah da rigarka da wandanka ka ma babbar riga ka rataye rawani ko ba ka bane ba ka sa takalmin kaza ka sa manya-manyan riguna kana tafiya a wurin Allah tsirara kake ba abin da baya gani a jikinka to dan me mutum zai ce wai zai wani boyewa to anan wai me aya take so ta ce duk lokacin da mutum ya buya ya aikata wata barna to Allah yana ganin sa wallahi a idon Allah kake komai a idon ubangiji kake duk barna akwai wanda za zo a ido su nuna mutane na Allah ne su amma in sun kewaya su je su yi ta ta'addanci su yi ta barna su ne shan giya su ne caca su ne zalunci su ne zina da matan mutane ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد wannan duka Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani akan dan adam wallahi ya san duk abin da yake kullawa a zuciyarsa ba wai ma ya lullube kansa ba wa'lamu أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه كسني cewa Allah ya san abin da ke cikin zukatanku da kirazanku fahadaru to ku ji tsoron ubangiji ku kuma kiyaye kenan wannan aya tana nuna mana ɗabi'ar munafukai yanda suke yi na ƙoƙarin wato ɓoye kansu ga annabi ko su ɓuye su aikata barna Allah ta'ala yana kallon su kuma babu abin da zai ɓoye wa ubangiji a cikin dukkan abin da bayi suke aikatawa wannan kenan to sai aya ta ƙarshe sai Allah ya ce me kuma وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا نعم ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين
Allah ya ɗora da cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba a bayan ƙasa kalmar wa ma min dabba yana nufin laisa dabbatun babu wata dabba a bayan ƙasa in an ce dabba shine kullu ma ya dubbu alal ardi duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa shine ake ce da shi mai dabba akuya dabba ce kiyashi ma dabba ne kaza ma dabba ce dan adam ma dabba ne ina amli annahu yadubbu ala al-ard sai dai dabba din kala kala akwai mai hankali akwai mara hankali to kai dabba din special dabba ne kenan dan adam mai hankali ne al-aqil babu wata dabba a bayan kasa duk wani abin da ke tafiya a bayan kasa illa ala Allah rizquha face Allah shi yake azurta wannan dabba ai wa huwa al-mutakaffilu bidhalika fadla Allah shine mai ɗaukan nauyin azurta wannan dabba wa huwa ila mashi'atihi in sha'a razaqa wa in sha'a lam yarzuq arziki jama'a yana hannun mashiyar ubangiji ne idan Allah ya ga dama ya mai da kai mai kuɗi idan Allah ya ga dama ya mai da kai talaka shi yasa za ga mutum ubansa mai kuɗi ko baban shi yana da kuɗi amma shi kuma yana cikin talauci an bashi an ba shi kuɗin amma ya ƙi zama mai kuɗi an buɗe masa shago an masa hanyar arzikin amma ina kuɗin karyewa suke so ɗan mai kuɗi shi ba mai kuɗi ba ne ko kuwa ko duk wani ɗan mai kuɗi mai kuɗi ne haka kuma za a ga uba talaka miskini mabukaci amma kuma ɗansa yana da kuɗi na fitar hankali so harkar kuɗi samun dukiya arziki ba ta da alaka da jini cewa wane mai kuɗi ne jini na ne tunda dai na fito jinin masu kuɗi ni ma zan yi kuɗi a'a to haka Allah ya ga dama sai ya ba da mai zazzafan nema ya ba shi talauci mana ya hada da talauci akwai wanda wallahi tunda ka tashi koyo neman kuɗi yake kullum sai ya je kasuwa in shago ne ya buɗe duk inda zai samu kuɗi malam yana yi tun kafin a haife kai ke neman kuɗi a garin nan amma kuma wallahi har yanzu dai bai fi ƙarfin keken hawansa ba ana dai zuwa amma Allah bai rubuta mai kuɗin ba akwai wani kuma yanzu ya fara tashi yanzu yanzu na ya haɗa wannan ya haɗa wannan kawai shikenan yanzu ya zama da su ake lissafin kuɗi a ƙasar nan su ne manya manyan malau masu kuɗi masu harka haka Allah ya ga dama zafin nema ba shi ke sa mutum ya zama mai kuɗi ba sannan ita wannan dukiya jefo ta Allah yake rabo ne kurin yake bawa kuma ba wai yana ba wanda yake so ba wanda ya ga dama dai ake cewa ka san suna cewa wai ai Allah ya fi son wani shi yasa ya bashi kudi a me yasa in dai wanda ya fi so ne to me yasa bai ba manzo Allah kudi ba me yasa manzo Allah bai zama mai kudi ba su Abubakar su Umar su Usman duk sun fi manzo Allah kudi mala'ika jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga dutsen uhud nan wannan dutse mu mayar maka da shi zinari da azurfa kudi zalla kurin ka rinka zuwa kana kan fada kana diba kullum annabi ya ce la ba na bukata aka ce to masallacin ka fa mu gina maka shi bulo da bulo na zinari da azurfa a fitar maka da wannan rumfa ta dabino ruwa yana jika ku annabi ya ce la a bar mun masallaci na haka arishin ka arish musa yan rumfa kamar rumfa annabi musa jama'a masallacin annabi idan an yi ruwan sama fa da asuba in sun zo sallah a cikin tabo suke sallah wallahi dan akwai ranar da aka yi ruwa da azumi da ramadan aka yi ruwa daren 21 aka yi ruwa ya jika masallaci sharkaf rumfar zana ne daman itacen dibino ne kawai aka lullube kuma tabo ne so da annabi ya zo ya sallah ya yi sujjada da ya juyo sabai suka ga goshin annabi duk tabo su ma sabai hannunsu duk tabo goshinsu duk tabo ba tayal ba carpet ba tabarma ba fanka ba fenti ba kayan kyalkyali ba wuta mai kala-kala amma akwai imani ko muku yanzu akwai tayal akwai carpet a saka tayal a saka carpet a yi fenti a yi ac a sa fanka a yi menene amma kuma imanin babu ƙwarai kuwa da gaske sai kaɗan sai kaɗan wani ma masallacin ma da ya gina shi ma kasuwa ya sa shi ƙwarai kuwa da ya brok kawai ya sa shi kasuwa masallaci babban masallaci ya gina na juma wallahi ya taimaka wa wasu mutanen ƙauye iya ganin ka da shaguna da komai bayan shekara bakwai ya samu kariyar arziki ya ce bari ya juya ya zagaya je masallacin sai gari yayi aikin Allah ya addu'a ko Allah ya dan dawo mai da abin da ya rasa ya je ya tarar da masallacin nan fanka fanka kadai da da suke cikin masallaci sun fi 25 amma fanka kwaya uku ne take sun mutu ba a gyara ba masallacin yayi baki kirin wannan yayi kaki a majina ya cire tasono coccole ya liƙa a jikin bango kwarai da gaske kafet da masallaci ya yi baki banɗakuna an cika su da kashi amma daina yin kashi a banɗakin saboda an lalata shi bahaushe kenan daman sai dai a bashi amma ba zai iya maintenance ba a bashi a bashi ya ce to haka aka yi sai ya juya ya tafi gida ya zauna ya yi tunani ya yi tunani ya ce Allah mai lamari irin nasa ni na bayar da wannan guri a kula a ibada abu ya lalace sai ga masu masallacin da liman da yan kwamitin masallaci da yan unguwa an taho wurin alaji da Allah ana neman taimako alaji ya bada dan abin da za a je a gyaran masallaci a sake masa fenti a gyara fankoki ka duba fa a gina muku masallaci na miliyoyin kudi amma ku kasa maintaining fanka ta lalace fanka 25 amma kun bari saura uku ce take kawai ba kwa share masallaci yana kuwa sai ka shiga ka yana a ciki yana dai irin gidan gidan nan sai suka dawo suka zo suka kawo mai kuka ya ce kun zo lafiya lafiya kalau to alhamdulillah liman ya tashi ya fara bayani tunda shi shine mai zaƙin baki ya iya bayani bai yi zaƙin baki aka gyara masallaci ba aka tsabtace amma yanzu ya yi zaƙin baki tunda neman taimako ne ya ce da Allah alaji a taimaka mana za mu yi aikin Allah mu gyara masallaci sai ce liman Allah ba da lada Allah saka da alkhairi ina ma shaida muku cewa wannan masallaci tuntunin na sa shi a kasuwa kwarai kuwa kai yaya za a yi ce wallahi tallahi na sa shi a kasuwa yau din nan in na samu mai siya zan sayar da shi shekara bakwai din na baku Allah ya bani lada ko aljanna nake nema aikin shekara bakwai sallar da aka yi ta isa ya ce kurin a bani kuɗi na yana neman wanda zai saya yace in na sayar in wanda ya saya ya ga dama ya mai da shi masallaci ku je ku ci gaba da sallah in kuma ya ga dama ya mai da shi gidan zama ko kasuwa wannan shi ya jiyo ni dai aikin Allah ne zan yi na riga na gama jama'a ina gaya mana wannan ne saboda tarihin rayuwa mu fahimci kanmu kuma ka san waye ba hauce waye ba fulata ne in gaya maka gaskiya akwai neman taimako a taimaka a taimaka amma a samu kayan Allah ba za a iya maintaining din shi ba wani ya zo ya bada kuɗi naira miliyan kaza a yi wani abu amma abin a bashi a banza ya lalace a banzan bazara saboda kayan sadaka ne Allah ubangiji ya gyara mana arziki dai a hannun Allah yake wanda ya samu arziki sai ya maintainin arzikin da Allah ya bashi kuma ya halatta a nemi arziki a tafi kasuwa jama'a a je a yi sana'a manzo Allah ma ya je kasuwa ya yi sana'a domin matsayin irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma annabi har kiwo ya aka biya shi amma yanzu yau da ni da kai muna ganin kiwo sana'a ce ta wulakanci waye zai je dauki shanun mutane yana kiwo ana biyan sa waye zai karbi tumaki yana kiwo ana biya to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabin da yafi kowa bawan Allah da yafi kowa a duniya ya rike sanda ya shiga daji ya yi kiwo an biya shi kuɗi ya ce kuntu ar alghanama li ahli makkata ala qararit na kasance ina kiwon dabbobi wa mutanen makka in je ne kiwo su biya ni a wata ko su biya ni a sati dan me dan ya nema arziki manzo Allah ya dauki kayan kasuwanci ya je ya kasa kaya a kasuwa ya tafi daga Madina daga Makka ya tafi Sham ba ma a kasarsa kaɗai ba har wata ƙasa yake zuwa ya kai tallan kaya kuma abin mamaki kayan jarin ma ba nasa ba na kuma matarsa kaga ashe ya halatta matarka ta rinka tura ka tallan kaya ko ina ah to malam tana da kuɗi kai baka da shi tunda tana da kuɗi baka da shi ta loda ma kaya ka tafi Allah kiyaye ko ta bude ma shago ka zama yaronta ba laifi ko in mai waina ce ta toya maka waina ta ɗoro ma ka fito da ita waje ka gani ko kaga dariya suke saboda saboda ana ganin kamar ci baya ne wallahi ba laifi ba ne ah to wayin tambaye ku ban ji ba in tambaye ku da ka je ka yi wa wani ba gwanda kai wa mata ka ba ga abdullahi dan mas'ud matarsa tana raba zakka yace yace kina nan kina raba zakka kina ba mutane ina kallon ki alhalin ni ban bukaci ne abdullahi dan mas'ud yace yanzu ke ba za ki ban ba ta ce gaskiya ba zan bayar ba yace to ki je ki tambayi annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam in na halatta in ci zakkai ki ko ban halatta ba mace ce yar sunna mai bin sunna sai ta tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam take ce ya rasulullah ga abdullahi dan mas'ud mijina ne ina ba da zakawai ya zo ya mika hannu ya ce ni ma shi ma in bashi na iya bashi annabi ya ce kwarai kuwa mijinki yau shi ne ma za ki ba zaka ki bashi zaka kin kin bashi kina da ladan zaka kina da ladan sada zumunci shi shi shi miji shine bai halatta ya ba wa mata ba saboda me saboda ai rayuwar matar gaba ɗaya ai hannunsa ne ko bayan tana hannun Allah amma shi yake taking responsibilities na ita matar ko to shine ba zai ɗauki zakka ya ɗauka ya bata ba saboda kamar ya bawa gida ne amma mata za ta yi bawa miji ba dan komai wajen saboda zai iya taimakawa ƴaƴansa zai iya taimakawa wasu zai iya taimakawa wane ne sauransu so wannan kenan to addini ashe ya zo da a nemi arziki da Allah ya ce wa min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha arzikinta yana hannun Allah to ba wai zama ake yi ba mutum ya ce a arzikinmu yana hannun Allah to bari mu jira Allah ya bamu malam ka fita ka je ka yi kowa ya tafi gona mai noma ya je ya noma mai shuka ya je ya shuka mai aikin gwamnati ya je nema aiki ya je ofis ka yi aiki a biya ka a wata dan kasuwa haɗa kayan ka je kasuwa mai shago je ka buɗe ka zauna ka jira alheri amma mutum ya zo ya zauna a anguwa bayi da naira ɗaya sai zaman fc sai zaman majalisa sai zagin mutane duk wani mai hali in ya wuce da mota ka zage shi ka ce Allah isa kudinka kudinka a ina ko kuma ka ji ana cewa waɗannan Allah isa waɗannan su ne barayin garin nan ko kuma ka zauna kai baka da aiki kullum sai dai in manyan mutane sun wuce kana yalla boy yalla boy aikin ka kenan kai dar yalla boy ne kana zaune akan kututturen itace shekara talatin wannan kututturen itace a wurin yake yanda bai ci gaba ba kai ma wallahi baka ci gaba ba so kowa ya fita je nemo na'am samari ku je ku karatu a tafi karatun boko karatun addini a ji a nemi ilimi masu shiga kasuwa su tafi a ji a samu arziki in kana da wani abu hannunka ka fi fawa amma baka da komai ko aure ka nema ba su baka ba wallahi Allah kuwa yawwa baka da kuɗi ka zo ka nemi yata ba zan baka ba kwarai kuwa to rubutun sha zaka bata ta sha ko fiya wata fiya wata ma ba da kudi yake ba ake ake saya ba ina faɗin wannan ne saboda samari da suke zama su basu je makaranta ba su basu nemi ilimi ba kawai mutum ya dogara da dukiyar ubansa dukiyar babanka kai ka kaɗai ne a wajen babanka kudin babanka ba kudin ka bane ba ma dan ka san ba kai kaɗai bane a wajen babanka so ya kamata kula da wannan na faɗi wannan magana ne saboda akwai 'yan cewa a to yayi me za a ce ai arzikin mutum yana hannun Allah eh arzikinka yana hannun Allah ka ga dai duba dai tawakkali irin na tsuntsu tsuntsu kullum sai ya fita ya nema ya yadda har arzikin Allah hannun arzikin shi yana hannun Allah amma fita yake nemo so a je a nemo tunda annabi ma ya nema sai na Abubakar ranar farko da aka nada shi a matsayin halifa boron sai ya rataya a baya ya tafi kasuwa suka ce ya za ka tafi ya halifa ya ce to wa zai ciyar min da iyalina wa zai ɗauki nauyina idan na zo na zauna abubakar ya je neman kuɗi kai sai ka zauna a tafi a je a nema ya ku shabab wa ya alamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san wato inda ɗan adam zai fake shine mustaqar da daddare ko da rana mafakar kowa yanzu kaga muna tashi yanzu za mu tafi mustakar ne makewaya mafaka kowa zai je samu inda zai jefa yan haƙarƙarinsa da kafaɗarsa ya kwanta ya jira gobe to Allah ya san mafakan kowa wa musauda'aha sannan kuma Allah shi ya san inda mutum zai mutu da inda kuma za a binne mutum kowa yanzu a nan ba wanda ya sai ce ga inda zai mutu amma ɗaiɗaikun mu ɗinnan wasu wani gurin za su mutu a nesa so kuma ba wanda ya sai ce ga inda za a binne shi ga shi kana nan garin amma wallahi ba mamaki a inugu za a binne ka ga ka a nan garin ba mamaki a jedere za a binne ka ga shi kana nan garin ba mamaki a indiya za a binne ka ga shi kana nan garin watakila ma wuta ce za ta cinye ka watakila ma kifi ne zai cinye ka wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kowanne daga cikin waɗannan abubuwan suna nan cikin littafin Allah bayyananne wasu suka ce mustaqar aljanna ko wuta kowa Allah ya san matabbatarsa gidan aljanna ko wuta almustauda kamar sto wajen ajiya shine kabari kowa Allah ya san kabarinsa hasunat mustaqarran wa muqama almustaqar wasu malaman suka ce arhamul ummahat cikin iyaye Allah kowa ya san cikin da ya halicce shi a ciki na tsohuwarsa almustauda shine wurin da kuma mutum zai rayu ya mutu a ciki Allah Ubangiji ya ba mu kyakkyawan mutuwa ya kuma sa mu cika da imani ya sa aljanna ita ce makoma a gare mu a nan ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala za a rinka fara wannan tafsiri karfe takwas da rabi daidai bi mashi'atillah kuma za a tashi karfe goma har da tambayoyi gaba daya yau ita ce ranar farko karatun tafsirin fada sai ranar talata insha Allah haka tafsirin mata ma ranar talata da safe gobe za ku ji sanarwan karfe nawa za a fara na mata din insha Allah ta'ala muna yi wa junan mu fatan alkhairi Allah sa mun shigo wannan wata mai albarka cikin alkhairi Allah kuma ya rangwanta mana ban sani ba ko akwai wata sanarwa ko wani ba wata sanarwa ko Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته